الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau sha shida ga watan jumadal ula shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku bayan jira annaba alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da talata ishirin da ɗaya ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na ɗari da ashirin da hudu za mu tashi darasi na ɗari da ashirin da biyar a wannan littafi mai albarka al-lu'lu'u wal marjan fi mattafaqa alayhi shaytan inda mala yace muna cikin kitabul hajji babu ta'rifi bi dhil hulayfa wa salati biha idza sadara min al-hajji aw al-umra babin da yake magana akan at-ta'rif wato shine ya da zango ya da zango irin na matafi matafi ya ya da zango a wani guri shi ake kira tarif amma sai ya da zangon ya zamto da daddare dare ya mutum ya da zango a wani guri shi ake kira tarif to shine suke magana a kai cewa ya da zango da daddare a zulhulaifa wasalati biha idza sadara min al-hajj da yin sallah a can idan mutum sadara bi ma'ana raja'a idan mutum ya dawo daga hajji aw la umrati ko umara hadisi na dari takwas da hamsin da biyu ana abdullahi bin umar radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam anaka bil badha'i abdullahi da umar Allah ya kara masa yadda yace lallai annabi kira da abinci Allah ya tabbata a gare shi ya ya da zango anaka shi ma ya da zango ya ya da zango a wadaha bi zil hulaifa a gurin da ake kira zil hulaifa shine miƙatin mutanen Madina fa salla bi hayi salla wa kana Abdullahi bin Umar ya fa'alu dalik Abdullahi dan Umar ya kasance yana aikata haka in ka karanta muwadda za ga har suna cewa wato mustahabbi ne ma haka Ibn Umar ya kasance shi sa imam maliki ma ya yi riko da wannan an so in ma mutum ya sauka a gurin lokacin sallah bai ba to ya jira har lokacin yin sallah ya yi dan ya yi sallah a gurin shi ko gurin ma dama bibiya yake duk abin da ya ga annabi ya yi to sai ya yi kokarin yi a wannan sai dai kamar yadda hadisi yake nuna zama a gurin baya cikin manasikul hajji mutum ya dawo daga aikin hajji ya zauna a nan baya cikin ayyukan da mahajjaci aka dora ba shi ma ibn umar ya yi haka ne dan koyi da annabi alaihi salatu wasalam da kuma bibiyar asa duk irin wani abu da annabi ya gurin da annabi ya taba ko ya zauna to shi ma sai ya zauna haka ibn umar yake in a karatun ma baya mun fara gane haka sannan kuma hadisin yana nuni a wuta mustahabbancin sauka a gurin dan zulhu laifin sannan kuma ba a so mutum ya ƙetare wurin fati sai ya yi sallar nafila idan lokacin sallah ba lokacin sallah ba ne jira har lokacin sallah ya zo an so haka wannan mustahabbi wurin kuma yana na har yanzu in ka tambaya za a nuna ma ana abdullahi bin umar an nabi sallallahu alaihi wa sallam an karbo daga abdullahi dan umar Allah ya ka daga lautila da abinci Allah ya tabbata a gare shi annahu annahu ru'ya ru'ya wa huwa fi mu'arrasin bi dil hulayfa wato Abdullahi da Umar Allah ya kara masa yadda yace an nuna wa a me kenan a mafarki sai aka nuna ma cewa wa huwa fi mu'arrasin mun faɗa mu'arrasi ne mawdi'an nuzul sai a baya cewa wato wurin da mutum zai sauka masaukin da mutum zai sauka amma musamman da daddare ko da rana ne suna kiran wannan gurin da mu'arraf duk da wasu malaman sun ce a tari shine nuzulul musafir akhiran layl na faɗi wannan tun tun ɗazu amma wasu sun ce ko da rana ka sauka amma na biyun ya fi ƙarfi gaskiya to sai ce an nuna masa yana wato ya sauka a zulhulaifa ibadin luwadi a gurin da ake kira sabbadin luwadi kila lahu sai aka ce da shi innaka bi badaha a mubaraka ai nan gurin da kake sunan sa badaha al mubarak shine wadi al aqiq kenan wadi al aqiq ai a gurin kake qala musa bin uquba musa da uquba babban malamin malamin nan na wato sira adil jali sanad wanda yana cikin mazajen da suka kawo salsalar hadisin isnadin yana cikin mazajen sai ce wa kada anaka bina salim ya tawakka bil munaf bil munaf alladhi kana abdullahi yuniku ai wa kada anaka bina salim salim dan gidan abdullahi dan umar ya saukar da mu a wannan gurin shine alaka bina ya ya da zango a wannan gurin tare da mu ya tawakka bil munaqil ladhi kana abdullahi yuni yana ta ayyata haura wa yaqsidu yana ta kirdadu na gurin da shi ma yana so ya bibi gurin da wato abdullahi dan umar ya sauka inda an ji abdullahi dan umar yana bibiyar inda annabi ya sauka to sun san da Abdullahi abin da Abdullahi dan Umar yayi sun san cewa annabi ne yake kokarin koyi ne to sai ran su ma suna bibiyar inda ya sauka din shine ta harra mu'arrasa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana nufatar inda annabi alaihi salatu wasallam ya sauka wa huwa asfalu min al-masjid alladhi bi batn al-wadi yana kwari yana kasa da masallacin nan da yake batn al-wadi bainahum wa bainal dariqi wa tadum min dalik amma tsakanin mu'arrasin da masallacin akwai hanya wadda take a tsakiya wadda take a tsakiyar shine bainahum wa bainal dariqi wa tadum min dalik tsakanin su da wayannan guraren guda biyu akwai tsakankani akwai hanya to wannan da shi ma yana ƙara fito mana da martaba da ta sabon annaba ne salatu wasalam dangane da yadda suke kokarin bibiyar da abin da annabi yayi ba ta wasa da shi ko da abin baya cikin wajibi to suna kokari su ga sun kwatanta babu la yahujjul baita mushrikun wala yadubu bil baiti uriyan babun da yake magana akan cewa kada wani mushriki ya ƙara zuwa yayi aikin hajji sannan kada a ƙara samun wani ko ba mutunci wani ya zo ya kewaye ɗakin Allah tsirara wanda mun faɗa a baya tsirara suke kewaye ɗakin Allah ana abi bakar ne siddi radiyallahu anhu an abi huraira wa bayani yawmil hajj al akbar zai kuma yi bayani akan ranar babban aikin hajji aikin hajji babba ana abi bakar ne siddi kaga kari a hadisan sai na bakar ba su da yawa to ga wani an kara ma yau da hadisan ba za su cika yan yatsun hannunka ba sai ji to ana bi huraira daga abu huraira anna ababakar ne siddi lalle sai na abubakar Allah ya kara masa yadda ba aka hu fil hajjati allati amarahu alaiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya aiki shi a aikin hajjin da annabi alaihi salatu wasalam ya dora shi a matsayin amirul hajji annabi bai je ba sai tura shi a shekara ta nawa na san kun manta ta tara ko yawwa sai fi kabla hajjati wada kafin hajjin ban kwana to a shekara ta nawa aka hajjin ban kwana eh shekara ta goma sai ce yawman nahari ranar sallah babba fi raɗin a cikin wata tawaga yu'adhinu bin nasi yana yi wa mutane shela cewa ala ku saurara la yahujju la yahujju ba'da al'ami mushrikun daga wannan shekara kada wani mushriki ya ƙara zuwa aikin haji saura shekara ɗaya a wannan shekarar sai na abubakar ya yi shekara mai zuwa annabi zai je ya ce ya je in ya je ga duk mutanen da suke filin aikin haji daga shekarar na an ba da notis kenan kada wani mushriki ya ƙara zuwa aikin haji kawai shi ne karatun la ya haudu albayta ba'da al'ami mushrikun daga wannan shekarar notice kenan kada wani mushriki ya ƙara zuwa aikin haji wala ya dubu bil baiti uryan sannan kada wani ya ƙara zuwa ɗakin Allah ko ba mushriki bane ya kewaye ɗakin Allah tsarara domin ɗabi'a cike ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuna نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عائلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون الله ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم ساجدون saboda haka aya ma ta sauka gaba ɗaya ka ce kan wanda ya kuma zuwa a yaƙe su saboda a lokacin kuma sai ya zamto su musulmai da suke cikin maka sabai suna yin tsoron yanzu ba za ka hana mutanen nan zuwa yi kenan ba kasuwanci kuma sai sun zo muke ciniki dan samu wani abu to shine Allah madaukakin sarki ya ce wa in khiftum ainatan in tsoron talauci kuke ji fa sawfa yunikum Allahu min fadli da sannan Allah zai wadata ku daga falalarsa in sha an ya gada ba inna la alimun hakim lalle Allah masani ne mai hikima shikenan suna jin tsoron cewa kada a je su daina zuwa mutanen nan su ne in suka zo za su ka kayan su mu ma mu fito da namu su siya tafi da shi sai wata shekara kuma haka ake kamar baje koli lokacin aikin haji shine bayan nan ma kuma bayan nan kuma shi ne aka je aka ce to ba za a tafi ta buka ba sau da lokacin kuma rumawa su ne wa musulmi gani gani sau duk laraba an gaba da su kafinsu kawai wanda suka rage yin italy rumawa suna jin su ma suna kyakka amma suna ganin cewa bari su haɗin su yi wani ƙarfin su yi wani haɗin gwiwa da sauran ƙananan larabawan da su kuma ba su fito ƙarara ba to shine aka tafi ta buka su ba kuma da aka ji suka gudu ta iya cewa shine yakin annabi alaihi salatu wasalam na ƙarshe ga zuwa ta tabuk to kun ji wannan to sai ce kaga wannan hadisin ya nuna mana yadda hadisin yadda musulunci ya zo ya rushe abin da jahiliya ce a kansa na yin tawafi tsirara sannan kuma annabi alaihi salatu wasalam ya yi umarni a yi shela ranar sallah babba kowa yana gurin don an ce yawmul hajji akbari saboda kowa yana gurin sai na abubakar ya zo ya rika shela cewa daga yau notice zuwa shekara ne zuwa kan wanda mushrikin da ya kuma dawowa nan yanzu ba compromising kuma kada wanda ya kuma dawowa sannan muna ta muku bayan kada wanda ya kuma dawowa kan wanda wanda ya kuma zuwa tsarara ta wuce kuma yanzu babu fadlil hajji wal umrati wa yawm arafa babin da yake magana akan falalar hajji da umara da kuma falalar arfa ana bi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana annabi yake al'umratu ila al'umra umara zuwa umara kai umara zuwa umara kamar wani bawan Allah da aka gaya mu wani wancan alaramman nan tsohon alaramma mai kuɗi annan da ya rasu kwanakin bayan nan ba bello ba bello wannan mutumin sa alai kabiru fara ne akwai wani ni kuma aramman mu da mutumin sa ne sosai sai duk duk shekara kafin a shiga rikicin nan ga hudu yake zuwa umara duk shekara duk wata uku sai ya je umara sai da ma yi biyar da je to kaga wannan ai falalar da yawa ma da yawa cewa annabi ya ce al'umratu ila al'umra umara zuwa wata umarar to kaga wannan shine in ya lissaba sai ka ji umarar da yawa kamar da ake gaya ma ibnu umar yayi da yawa to irin wannan ne Allah ya baka da baka ta zuwa ko baka yi ko baka yi dubu da ake faɗa ba ai ka za ka ka tara ɗaruruwa ko ɗari da wani abu a rayuwarka to shi ne al'umratu ila al'umra kafaratun lima bainahuma wannan umarar zuwa wannan umarar kafara ce duk zunubin da kai a tsakankanin su sai Allah ya yafe ma banda kaba'ir sai Allah ya yafe ma wal hajjul mabruru kaga shi za muka faɗa ka daina blaming masu zuwa da shekara ba kowanne mai kuɗi ne babban ya taɓa umarawa za a ce ba sa taimakon mutane wannan kuskure ne zaka ji wani amin bari suna faɗa kuskure ne wallahi kuskure ne ka ce wai mutane sun tafi a a dai kwaɗaitar da al'umma cewa su rika taimakawa mutane amma kai ma ka samu iko ba za ka ki zuwa gurin nan ba ba za ka ki ba sai kuma ka je zaka gane haka sai mutum ya je zai gane haka wanda bai je bane yake wa abin kallon nesa amma idan ka je maka musamman mutum zai je ya roki Allah madaukakin sarki ya ga duk abubuwan da yake roƙa suna bibiya ɗaya bayan ɗaya ya je ana koma ka ce Allah ka bani kuɗi in kuma dawowa ya kuma baka je ka ki komawa yau kai dai kawai ka kwadaitar cewa kuma sannan adalcin da za mu rike wa masu hannu da shuni in dai ba tallata wa mutum cewa a taimakawa ne yake ba shine kake da shaida cewa ba ta yi amma wallahi mutanen mu suna son taimako yawanci abin da na lura wasu kawai rashin waɗanda suka gamsu da su ne wasu akwai wanda wanda ilmi kai da ne ko me ko qur'ani zaka sauke ba zaki ba amma akwai waɗanda kawai suna son masu amana ne su yi suna da sanyi kawai dai su samu wanda suka gamsu cewa za a yi din kawai za su akwai saboda haka amma maganar kuna kallo yanzu mun biya umara zuwa umara kafaratul lima bainahum bainahuma me zai ana ka zuwa duk ta gargazar da kai kake zai yi wanda ka sani da wanda baka sani ba ka je ka roki Allah ya yaje ma kullum a cikin sako miki to to kaga wal hajjul mabrur al hajjul mabrur wato hajjul mabrur shine alladhi la yukhaliduhu ithmun wanda baka ta kwaba ji mutum ba zai ba tafiya yi da niyyar sako ba ma wanda ya tafi da niyyar ya je ya saci kuɗin jama'a ya yanke aljihu ba da jiya ga ba hajji mabrur ya ba shi wannan shi wa man yurid bihi bi la'adin bi zulmin ne a can yake yawwa baya cikin hajji hajji mabrur ba da shi ake ba shi wannan shine wanda bai ta kuɗa ki da sako ba karare yana ji yana gani shine wanda ya tafi Allah ya rika yaudiyayya kawai shine wata malamin ce to al-mabrur al-mabrur ai al-hajj al-maqbul hajjin da Allah ya karba laysa lahu jazaa'un illa aljanna ba shi da wani sakamako in ba aljanna ba shine annabi yace in mutum ya je zai dawo raja'a ka yau waladatu ummu zai dawo kamar ranar da mahaifiyarsa ta yi me yake nufi da wannan shine ba shi da zunubi ko daya dan yaro jariri bai da zunubi bai san komai ba ba alƙalami a kan Allah ya dace da mu to kaga wannan a wannan hadisin ne jumhurul ulama suka ce umara wajibi jumhur nace jumhur ina nufin waɗanda suke mafiya yawa a ce a imatul mazahir hudu guda uku ta ba kan haka shine jumhur saboda haka mafiya yawan malamai sun tafi akan umara wajibi ce sannan kuma hadisin yana nuna ma umara tana inganta a dukkan shekara kowane lokaci Allah ya hore ba kawai tafi ba dole sai wata ramadana ko wata maulidi ba a duk watan da kaga dama za ka sannan an so mutum ya yawaita umararsa hadisin ya nuna haka kuma an so ka maimaita ta maimaitawa kamar yadda muka faɗa sannan hadisin ya nuna mana cewa umara tana kankare kananan zunubai duk yawan ya kuma gaya mana cewa in kai kyakkyawan aikin haji sakamakon ka aljanna sannan an kwaɗaitar da mu cewa mutum ya ya gujewa yin zunubai musamman wanda zai aikin haji ya guje musu hadisi na ɗari takwas da hamsin da shida ana bi wa yara radiyallahu anhu kana قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت duk wanda ya zo aikin hajjin wannan ɗakin falan yarfu da yi ba tsaba ba ta arrafasu shine da Allah ya ce al-hajju ashurun ma'lumat faman farada fihi al-hajj fala rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj arrafasu shine kalmar da za ta tare sha'awa kalma ce zibai ake nufi amma duk kalmar da za ta motsa sha'awa ita ake ne an gane shine jima'u wa ala ta'rif al jima'u wa ta'rif shine jima'i kai tsaye da kuma jirwaye mai kamar wanka shine kalma mai motsa sha'awa kawai yawwa to shine arafa walam yafsuk bai kuma yi fasikanci ba ai walam yakhruj an da'ati rabbi al fisq shine al khuruj an da'a mutum ya kiwa duk wanda bai yi wa Allah biyayya a lokacin da bai a lokacin sunan sa fasiki yawa to shine yake raja'aka kama waladatu ummuhu ga ma hadisan zai dawo kamar yadda mahaifiyarsa ta haife shi saboda kaga akwai matan da aka ce zuwa suke su su je kawai su bata wa kuma musamman 'yan Najeriya su bata wa mutane aikin hajji wasu mazauna can da suke kawai zaman kansu wani malamin ya ce ya taba ji wata tana tambayar wata mutum nawa kika bata wa hajji tun a shekarun baya cewa ya taba ji tana gaya wa ƴan uwarta cewa mutum nawa kika bata wa hajji saboda akwai wanda su ma budurwar zuciya ce da su in suka zo sai su biye musu a harami dan ka san ba ba abin da ya damu mutane wasu in dai ya samu kuɗi yanzu kamar wani da muke magana a ji ake gaya ba cewa wai lauya ne ji sai yake kare wani ya cinye kuɗin wani shi kuma yanzu ya zo yana kare shi shi wanda zai yi jara sai cin wani yanzu kai duk wanda bai da gaskiya shi kake karewa sai sai kwanaki kar ka manta ba wata shekara wani ya zo wani da ya haɗa ciniki da wani irin musharaka da za a yi ya ce wallahi a bayan mukamin ibrahim suka kulla yarjejeniya amma wallahi ba da suka dace da su ce shi ne yake jirawa shi wannan da zai jara'ar tunda hukuma ce ne zaman kanta sai ce da shi uwa da ba da ka zo kana karewa yanzu a mukamu ibrahim aka kulle yarjejeniya ne amma ya tsinka yarjejeniya yace to wallahi ka sani ko me zai baka ba zai yanke ba talauci ba kuma ka tuna ba garin da yaje a gurin mukamu inda Allah yake amsa addu'a anan aka yarjejeniya kuma ya cinye kuɗin ya ci amana shi za ka kare yace da yaman wa'azi a wannan karan ya ji yanzu kuma wani mara gaskiyar ya kuma zuwa sai nace nake ce masa to kaga yana nuna alama cewa ki lauyan marasa gaskiya ne domin sun san su ai aka wani barista ya gaya mu cewa su sun san a junansu sun san masu kare makaryata wala tujadil anil ladina tanuna anfusahu haka Allah ya ce kada ku rika kariya ga wanda suke haɗinta kawo kansu sai yake inna la la yuhibbu man kana khawwanan atima Allah baya son irin wayannan baya son amma kawai gaje kai lauyanci ba haramun bane amma kana zuwa nan to haramun haba nawa za a baka kuma irin zuwa gaba ta tsina na komai wallahi ba ta tsina na komai a wanda ake bawa kariya shine wanda wato tsautsayi ya same shi ya gaya ma gaskiyar da ya faru ka je to ka kare amma ba wanda yake makaryaci ba to wannan shi ne kaga wannan hadisin yana bayani a kan wato yana kwadaitar da mu dangane da aikin haji da falalarsa sannan kuma hadisin yana nuni dangane da hani a bisa yin batsa da sabo babi na gaba babun nuzuli bi makka lil haji babun da yake magana akan sauka a makka ga mai aikin haji wa tawrisi duriha to da gadar gidajen gadar da gidajen makka an usama ta bin zaidin annahu qala zama dan zaid Allah ya kara masa yadda yake ya rasulullah ya ba ikin Allah aina tanzilu fi darika bi makka ina kake sauka an gane ko ina kake sauka a gidanka a makka idan ka je makka ina kake sauka faƙala sai ce wa hal taraka aqilun lil riba'in aw duri sai ce to shi aqilu dan abi dalib ya bar gidaje ne in aka ce al riba shine kirayen tsadan gida wanda zaka ga akwai gidan gandu wanda zaka ga akwai guri fat fat a ciki shine al riba to shin ya bar gida ne a makka wanda ba za a iya ajiye wata haya gida katin gida mai dakuna audurin ko ka gidaje shakar rawi kenan wa kana aqilun warisa aba dalib shi kuma aqilu ya gaji abu dalib dama su nawa ne maza su sai na ali malam muhammad su hudu kowanne ya ba kowanne shekara goma ko shine interval child's rate kenan ko kowanne aƙilu ya girmo a ɗalibu ya girma a cikin shekara goma aka kowanne an zuwa kan sayi na ali a kanin sayi na ali zuwa a cikin shekara talatin ne to sai ya ce wa kana aƙilun warisa a ba ɗalib huwa wa ɗalibu to da aƙilu da ɗalibu sun gaji abu ɗalibin walam yarisu ja'far wala aliyu kun ji da Jabir bin Abi Talib da Sayyidina Ali dama aka ci a jere daga Aqil sai Talib sai Jabir sai Ali haka ne ko Talib ne farko abuwan sai shi za ki cewa Abu Talib ma Abu Talib Aqil sai Jabir Ali ne karami to sai ce sai ce walam yarithu Jabir wala Ali Jabir da sai na alba su gaji abu dalib ba wala alimin shay'an ba su gaji komai ba da annahuma kana musulmai domin a lokacin su musulmai ne da sai na abu jafar da sai na ali wa kana aqilun wa dalibun kafirai a lokacin sai na wa dalib da dalib da aqil ba su musulunta ba a lokacin ba musulmi bane kuma la yarisu al-muslim al-kafira wala al-kafiru al-muslim ko yawa ka kafiri wa zai gaji musulmi ba ba gado tsakanin wajen musulmi ya gaji kafiri ne malamai suke sabani wasu suka ce wala yaji ala Allahu al-kafirin ala al-mu'minin sabila kaza kaza ake ta bayanai dai haka amma dai ba gado to kun ga wannan abin da ya faru kenan saboda wata daga cikin magabata suna ganin su gidajen nan na makka ya kamata su zamto kamar kasawa'i ma ja'ala Allahu min ba'iratin wala sa'ibatin shine sawa'id jam'in sani kun san yadda suke ita sa'iba wannan raƙumar ko taguwar akwai adadin yayan da ta haifa la tubahu wala tishara ba za a ce da ita ba ba kuma za a siya ba ba kuma za wala tu habu wala tu ujar ba za a ba da kyautar ta ba kuma ba za a ba da hayyata ba su ne sa'i ba ɗin wayannan dabbobin da Allah ya lissa ba a ma'ida kawai za a basu ne to sun ce yadda wannan dabbobin suke haka gidajen wa'annan alul baitin haka za a basu kawai sai dai a rika zuwa a zauna duk wanda ya je maka ya zo bako sai a baki gidan ya zauna duk wanda ya zo akwai wanda suka taba akan haka shi za aka ce an samu asar daga sayi na umar har ya hada a sa ya kogofi a gidan saboda ko duk wanda ya zo zama zai ya ce kan wanda ya sa kofa an samu wannan asar ɗin an gane ku amma ana nufin mahajjata aikin an a shekaru da yawa ba kamar sun ɗauki wannan ɗabi'a za ka ga in mutum ya je baƙo ɗan maka yana iya fitowa ya baka gidansa ka zauna malam umar zarabar yin ce da mutane da bakake suka zama matuta sai suka horo su suke amma da balarabe zai iya fitowa ya baka gidansa ka zauna har ka gaba aikin hajjin ka zanne yanzu ko ya ba su gaba ɗaya ji ya fake a wani guri suna da wannan girmamawa to amma kuma jumhur sai suka tafi akan cewa wancan maganar ba za a tafi akan ta ba gidajen makka daidai suke da sauran gidaje kowane irin gida na sauran garuruwan musulmai saboda haka na masu gidan ne idan an mutu an ban musu za su yi tasarrufi da kayansu za su iya siyarwa za su iya bada haya sannan kuma za a gada za su gada za a gaje su kamar yadda sauran gidaje suke an gane ko yawwa wannan shine maganar da jumhur suka tafi a cikin ta kaga ai Isa ya zanto bare suka ce wannan hadisin yana nuni akan cewa um gida duk gidajen maka na masu tuni shi yasa ba a samu cewa annabi alaihi salatu wassalam um da in yazo yana sauka a wannan gidajen ba saboda haka magana da take mai inganci shine mutanen maka za su iya gadon gidansu za su ciyar za a ciyar musu ita tafi karfi hadisin yana nuni abu da halaccin sauka a makka ga mahajjaci sannan kuma gidajen makka duk wanda aka mutu aka barci zai iya gada ga mutanen makka kuma zai iya siyarwa sannan la yarisul muslimul kafira wal ak wal kafiru al muslim mun fahimta haka babu jawazil iqamati bi makka lil muhajir minha babu da yake nuna halaccin zama a makka ga wanda ya yi hijira daga cikin makka ai ka san kamar sa annabi alaihi salatu wasallam an hijira suka yi to da suka dawo ya halatta su zauna wai sai an gaya ma wannan ma tunda ku garin yanzu kuka da ya halatta ku zauna بعد فراغ الحج والعمرة bayan an gaba aikin hajji da umara talatata ayyamin bila ziyada kwana uku ba tare da kari ba mutum ya zo ya gama aikin hajji ga wanda yake da dan magani ya halatta ya zauna ba tare da wato aikin ba tare da cewa yanzu a nan garin yake ba an anil ala bin al-hadrami ala ala bin al-hadrami shine ala bin abdullahi bin hadramaut yana cikin wanda suke kawance da banu umayya yana cikin yana kuma cikin jagororin almuhajirun annabi alayhi salatu wasalam ya baki kulawa da bahrain lokacin a lokacin annabi alayhi salatu wasalam na rayi sannan kuma sai na abubakar ya tura shi a cikin rundunar ya zama komanda zuwa ga bahrain din har yau lokacin da suka yarda sai ya tura shi je dawo da su kan hanya shine wannan bawan Allah mutum ne mai matsayin gaske an ce ya rasu a shekara ta 21 bayan hijira dan lokacin da ya je ya ƙi ba sai da Allah ya ba shi iko ya da su hanya kuma suka koma wanda almurtaduna din nan wanda suka yi tayyar da bayan annabi a bar duniya to shine aka tura ba a rai sai dai kuma ya dade su hanya shine alauddin al-hadrami hadramau shine hadrami din qali bi qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatun lil muhajir kwana uku ne ga wanda wato yake muhajiri ba da sadar bayan ya dawo shine a sadar yani a rujo ba da an raja a kin bayan ya dawo yana da damar ya ƙara kwana uku sannan ya koma inda zai babu tahrimi makka wa sayyiha babin da yake magana akan haramcin alfarman makka haramta yin wato farauta a makka sai da da yin farauta wa khilaha da ciyawata wata dariya da cire bishiya a cikin makka ga wanda yake wato aikin haji kuma ko da a wajen aikin haji ya halatta mutum ya farauta a harami ya halatta ba ko a wajen aikin haji عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اوكي ولقطتها كو da tsuntuwa shine bayanin da zamu yi gobe a littafin alwajin akan tsuntuwa da dan tsuntuwa to da yin tsuntuwa a harami illa li munshirin ala dawam in ba ga wanda zai yi tigiya ba wanda ya san ba tigiya ne ba in kaga mutum ya dau abu harami to sai da niyyar tigiya amma da niyyar tsintuwa haramun ba tsintuwa a harami ka ce la na tsinta babu wani sam Ali bin Abbas radiyallahu anhu ma qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yawm iftataha Makka annabi ya faɗa ranar da aka bude Makka me yace la hijrata can wata ruwayar ba'da al-fath ko ba hijira bayan an buɗe makka sai yace walakin jihadin waliya sai dai ladan jihadin ka da niyyarka yana nan amma daga buɗe makka duk wanda ya dawo madina za ba muhajiri sunan sa sam domin gari ya zama garin musulunci yanzu wai zastun filtun fanziru annabi yace da an ce ku fito kawai ku fito abin da ake nema a wajen ku kenan nan ce ku fito za a yaki ku fito fa inna hadha baladun harrama Allah yawma khalaqa as-samawati wal arda domin wannan gari ne da Allah ya haramta shi ya sa shi zama mai alfarma tun daga ranar da Allah ya halitta sammai da kasai wa huwa haramun bi hurmatillah ya haramta shi da alfarmar ubangiji madaukakin sarki ila yawmil qiyama har zuwa al-qiyama kar ka dauka iya ranar ne wa innahu lam yahilla liqitalu fihi ka sani bai halatta a yaƙi a cikin wannan garin ba da ya haɗin kabali ga wani kafina annabi ya ce ni kaɗai aka ba wa dama walam ya yi li illa sa'atan min nahar ni ba halatta mun din da aka yi an halatta mun ne a wani dan awa a yi wannan awar da aka ba shi daga ita aka kulle wane mutum iya awar da aka ba annabi dama ya yi wannan yakin ta fatahu makka iyakarta kenan daga nan aka rufe ba a ƙara buɗewa ba kaga ya faɗa fa huwa haramun bi hurmatillahi ila yawmil qiyamah haramun ne da alfarma ubangiji har kiyama ta dai la yu'badu shawquha ay la yuqta'u shine la yu'badu ba a cire kaya ato kaya ta ma ba za ka bayar da ka tare ba wala yunaffaru sayduhu ba kuma za a kore sai duhu ba wato abin farauta lomo ya zo kusa da kai ko barewa ko gada bai halatta ba dan a wannan lokacin sai Allah ya musu jaraba tunda duk guraren daji ne dabbobin har kusa da su su amma ba mai tabawa ba dabarar yahudawa a ce bari mu maciji bayan mun gama kaga su ai haka kai an hada shi sura asabar ranar sai su zo su sa kawai su sa tarko in suka taru wallahi duwai Allah za a wawayo kamar yadda wasu suke yi dai a yanzu a wayannan dabarun da wannan businesses din da ake da suna na dabaru sai mutum ya je ba kuskure ma wajen magana lalle sai ka halatta wannan haramun karara kuma gaji abin nan haramun ne amma wallahi sai ai ta baka cin hancin magana cewa to ai kaza kaza da kaza da sai ka ba da fatawar da ba ita ba sannan wala yantaqidu luqatuhu ba a tsintar abin tsintuwar illa man arafa sai ga wanda zai tiya wala yuqtala talaha kuma ba a cire ciyawa shine yuqtala kala ba a cire ciyawarta ita ma qala al-abbas abbas yace ya rasulullah baba annabi alaihi salatu wasallam illa al-idkhira amma banda idkhir wani malamin mu yana fassara mana da lemon giran domin fasarar da suke yi da al'izkir shi ne hakikatun tsayiba wai ciyawa mai daɗi tsayiba to ra'iha mai daɗin kanki an gane ko ana yin rufin ɗaki da ita sannan kuma ita na amfani da ita wajen rufe mamaci ko kuma ce tsauri ciyawar tsauri alam muhammad kai ne likitan tsirrai ne tsauri sai ka binciko mana eh yace shi ne tsauri haka wani malamin mu na tsoro amma shine lemon grass din nan kaga lemon grass ai turanci ne ko eh wannan dai mai doguwar mai kanshi na'am kamar asabari ya dan ba sabari girma bai kai kuma gamba ba ba ne mu to kaga wai a ƙara fito mana da shi lallai da shi din suke amfani wajen rufe wajen rufe mamaci na'am ko rufin ɗaki ka gani dama an ce suna rufin ɗaki da shi sannan kuma su rufe wannan abin da ake amfani da shi kamar azara wajen rufe mamu ba ne mutum to kaji sauri ya fito yanzu eh an kwale da ya wutar da kai ko zai kara bincikowa ai to an gama yawan bincike yanzu amfanin zama da manya ke Allah ya kara lafiya ya ja kwana to sai ce fa innahu liqainihim me kai suna amfani da shi ne liqainihim saboda me kun yi juru to wani buyuti fa saboda dakunan an gane ko saboda rufin bukkokinsu da kuma ɗakunan ƙala sai ce ƙala illal izkir sai annabi ya ce to an cire muku shi ba komai shi za a iya cirewa saboda wannan amfani na wane mutum waje zuwa ana bi turaiqin annahu qala 768 annahu qala li amr bin sa'id wa huwa yab'ath al-bu'uth ila makkah abi turai ya ce wa amr bin sa'id yana aika tawaga zuwa makka yace ilalli ayyuhal amir gabani izini ya kai jagoran ko haddithuka qawlan dan baka wani labari da kama bihin nabi sallallahu alaihi wa sallam al-gada min yawmil fath wanda annabi alaihi salatu wassalam zai yi bayanin sa zai tsaya a kansa gobe a ranar fatahu makka yace sami'atu ko kuma annabi yayi kai bayanin sa a fatahu makka akwan yace sami'atu udunaya kunne na ne ji wannan bayanin da annabi yayi a fatahu makka wa wa'ahu kalbi sannan kuma kokolwa ta tarike zuciya ta ta kiyaye shine kokolwa ta rike wa amsaratu ainaya sannan idanuna sun gani hina ta kallama bihi yayin da annabi yayi magana da wannan abu shine kaga ai kan kana karanta musallahu za a zo a ga ma al mu'annan wal mu'annan ko wanda yazo an an da anna to sai a ce ma kuma yana da bambanci da wanda aka ce annabi ya ji am sahabi ya ji ko ya gani ya fi karfi wane mutum matsayinsa daban a hadisi yace hamidallah wa atna alayhi annabi ya gode wa Allah ya yabi sun magana sai nan sai yace inna makkata harama Allah wa lam yuharrimha an-nas ku sani cewa maka Allah ya haramta ta ya sa ta zama harami ba mutane ne fassara farko ba mutane ne suka sa ta zama harami ba ko kuma ya sanya ta ta zama harami amma mutane sun ki daukan wannan alfarma haramtawa فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر baya halatta ga mutumin da ya imani da Allah da ranar lahira kaga idan yace walam yuharrima annas wata kila ya hararo abubuwan da ya faru da zuwa Haddadi ibn Yusuf al-Saqafi ko cewa ga shi har ana zubar da jini Abdullahi ibn Zubair a harami aka yi masa illa aka kashe shi misali idan idan wayannan abubuwan aka kai ba hari kai to wata kila cewa Allah ya haramta wannan gurin amma mutane sun kisa yadda cewa guri ne mai alfarma sai yake so to wannan abin da zan gaya muku kunne na ne ya ji kuma idanu na ya gani sai fara bayani yace to cewa wala yahillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir an yasbika biha an yasbika biha daman baya halatta ga wanda ya imani da Allah da ranar lahira ya zubar da jini a wannan gurin wane mu sannan kuma wala ya'budu wala ya'budu biha shajara kai ya sake ya cire bishiya a harami فإلى عاد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها to idan wani ya zo ya ba da ya rukusa ya ba da sauki ya ce ai annabi ma ya yi yaƙi a wannan haramin a gurin nan ya zo ya ce ai ya halatta annabi ma ya yi sai ce ba ƙulu ku ce da shi inna allaha qad azina li rasulihi wa lam ya'zan lakum ai izinin da annabi ya bayar ya da Allah ya bayar ya ba annabi ne ku bai ba ku izini ba mun ji a cikin a farko cewa shi ma cewa ya sa'atan min nahari wata awa aka ba shi cewa ya yi daga ita aka kulle ba ƙara budewa ba wane mutum wane mutum yace sun ba adat hurmatuha al yawma ka hurmatiha bil amr kai yace to alfarmata ta dawo daga yau ta dawo tana nan kamar alfar kamar yadda alfarmata take a jiya cewa yadda Allah ya haramta ta tunda to yanzu ba fa tana nan a matsayin harami bi halatta ai wani abu na kita ta ba wali walliki shahidu alghayb wanda baya nan ya gaya wa wanda yake nan wanda yake nan ya gaya wanda baya nan yanzu na gaya muku na ji kunne na ya jiyo daga annabi wanda baya nan ku gaya masa fakila li abi shurai sai aka ce da abu shurai ma qala amru to shi amur da kake ga ibnu sa'id da yace kana je shi ana alamu minka ya jurai to yace kai jurai wannan abin da kake faɗa na fi ka sani la yu'idu afiyan wala faran bidamin wala faran bi kharba la yu'idu afiyan baya bada kariya ga wanda yake mai sabo shine la yu'idu afiyan ai la ta'sim asiyan min ikamatil hajji alayhi cewa karka kare kada ka bada kariya ga wanda yayi sabo kun fahimta da kyau ku wanda yayi sabo wanda yayi riga ya zo ya zubar da jinin wani wanda za a yi wa kitaci kar wani ya fake da wannan ku lura da kyau kar wani ya fake da wannan ya je kashe wani ya ce ya zuyi biyu haraji kuma ya ce ai annabi ya ce kada ai kaza kada ai kaza yace wannan abin da muke faɗa ba baya ba da kariya ga wanda ya kashe wani ko da wanda ya je ya yanke wani kunne za a yi masa saki kar wani ya fake da wannan dan zamu ji hadisin gaba da zai ga mana kararama wala faran bidami ko wanda ya gudu da jinin wani a kansa dan wanda yake zankai wanda ya gudu da jinin wani a kansa wala faran bi harbatin ko aka yi tiyaye karba ai bi sababi karba ko kuma wanda ya gudu sai dalilin karba shine sata ya kwashi shi ne tattara kuɗin jama'a kirifto duk ya rubuta ku sai ya zo kuma ya tsaya harabi yake kai kai wai ji ake malamin ne yake ga mu wani abun mamaki wani aka kama a sahaba ya zaki babur har hoton sa na gani wai da ake mata tambaya ka san babura nawa ya saci babur ya kai 100 a Aminu Kano 100 babur din jama'a da wannan nake jajanta akwai gwani Aminu Bala wani bawan Allah da muke harkar da'awa da shi shi ma ji a nan alhamsat suka dauke mar da magarba babur din sa ko da yake an gaya mu a ke azima masallacin nan da azhar an dauke na wani sit Allah ya kamun na ba ka gane yana nan yanzu sai yanzu kawai ya faɗo mun ma saboda haka yake magana abin takaitin shine shine shi da ake tambayar sa yace wai ya dau wai da baban din da satan baban din jama'a da shi yayi aure yanzu ya haihu har yana da ya budurwa tana private school a wannan kan Maiduguri road din nan ya faɗi makarantar eh saboda tsabar kwarewarsa yana nan diye bulletin sannan kuma wai da kudin ya je haji da kudin jama'a na babura har aikin haji ya je matsiyaci wallahi tallahi kai Allah ya kiyaye ai kawai zai je kai iyayen ka kuma kai addu'a eh duk yadda za a yi cewa abin da za ka iya kai kamar wa Allah amma dai abin ba a cewa komai wallahi to kaga wanda yake harba shine wato sadiqatul ibn shi asalin ita ce cewa harba an gane shi amma suna fadar harba cewa duk wani irin ha'inci ko wani iri kawai ya tafi kudin ya tattara kudin jama'a gaba ɗaya ya je da wajen haji to ko a can za a kama shi ba zai je ya fage ai a harabi nake harabi nake kaza a kai ka isa a nan din za a kama hankali a nan take don wani yana silela ɗayar silalewa daga nan ba za ku kuma ganin su ba wallahi amma ko a fi a ba ka gani a filin suna ina gani muna dawa fi an kama wani an kai shi sijin nace wanda aka yi sijin ta cikin ka'aba ai matsiyacin duniya da lahira ke wani na gani an sun kuyar da shi Allah ya ji ka alaji garba da yake mun sata yi sai na ga sun sun kuyar da shi a nan a tsugunne yana ciki dan gurin nan da aka kewaye sun ka an sun fiye da ni kamar mutumin misira ya ya yanke wani jaka an kama shi wannan kyamarorin kyamara ta gudu dubu goma a arabi wallahi duniyar nan ka kawai ake ana kai kadai ana kallon ka kai wane mutum wane mutum wane mutum motsi gogen kana yi wallahi za su kama Allah saboda kowa ana bibiyar sa kai Allah ya saka musu da alƙairi ai shi za wani wa shaida shahidun alhaqu ma shaida bil ada wani daga cikin malaman dubai a garin ne yace yace ai Allah ya yi kima da ba da ajiyar Saudi a maka a hannun wayannan mutanen Allah kuwa haka yace kai ka san maka da a hannun irin mutanen mu take ai yajin aiki za a rika zuwa wata ra'a ce shekara goma ba za a yi ba amma ka ga yadda din lalacewar shugaba in yazo za ka ga sai ya yi wani abu ko baya so ba ne mu to wannan shi ne tun da za ka ce mun lokaci ya yi kuma muna da hadisi guda ɗaya amma haka za mu haƙura saboda lokaci abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wannan muka yi kuskure Allah maɗaukacin sarki ya yabe mana muna da Allah da sunansa kyawawa da tsofinsa maɗaukaka Allah ya biya kowa bukatunsa na alkhairi wannan tambaya yake yi duk da wata shafi karatunmu ba gaskiya duk tambayoyin manya ne cewa matsala dangane da tsayidiyar magana akan karanta suratul kafi ranar juma'a gaskiya akwai malaman da suka soki isnadin hadisi amma wasu malaman kuma sun inganta cewa ya inganta za a karanta suratul kafi wata gila shi dan bin diddiki ne diddiki yana so ya amma dai abin da nake so in tsaya ma a kai tunda ba da tsani ka tambaya ba ni ka tambaya cewa an gaya ma haka malamai suka yi sabani wasu sun inganta hadisin wasu kuma sun ce hadisin yana da rauni kaga in kana zuwa ya mata hakiki zai koma can gurin malaman mu ni ba rakiya ba sannan sai yace game da addu'ar shiga kasuwa ita ba irin ta ce wannan ɗalibin ilimi ne yayi wannan kuma yace tambayi ɗalibin ilimi irin sa ne ko ya tambayi manyan malamai ni ba ni ne mai da su wa'annan malaman da na gaya ma suna ta hakiki da ta san da kansa zai ma takriji yanzu ya akake ni ko ba zan iya ba ni ma kawai ta ilimi ne a yanzu a wayannan fatoyin da ka faɗa kowanne ina da inda na karkata na buga mutuwa da dalilan amma ni ba zan ka hakiki ba kawai dai in gaya ma cewa an yi sabani ga masalatu tanbihi ne in ka faɗa dai in gaya ma haka cewa an yi sabani wasu sun inganta wasu sun raunana wanda suka inganta saboda kaza haka addu'a shiga kasuwa ita ma haka ne wallahu a'lam Allah ya dace da mu idan kuma yana son karin bayani bari mu baki rafara sai je dau asunan wal mutadiat kawai ya karanta ya ji shi zai ga malaman ma dan zan su yadda aka kawo su cewa ga su kaza sun tafi a kaza kaza kuma sun tafi a kaza zai tunda na ga ɗalibin ilimi ne mai wannan rubutun to ya je duba asunan wal mutadiat sai amfana sosai muna roƙo Allah madaukakin sarki ya dace da mu Allah madaukakin sarki ya nuna mana tambaya ce da kai Muhammad to sai ta ga hannu daga kana yi abubuwan da muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yaje mana muna roƙo Allah da sunayensa kyawawa da tsofinsa madaukaka Allah madaukakin sarki ya zauna da kasar mu lafiya kunci da talauci da matsaloli da ake fama da su Allah kama ganta mana muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da sifofin sa madaukaka marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah madaukakin sarki ka ji kansu da gafara idan ta mu ta zo Allah ka sa mu suka da kyau da imani muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da sifofin sa madaukaka waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka shiga lamarin اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.